سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سكل أئيك فالعزيز فالملا إلى النهيت فالقرآن فالقراية فالقراية الدنا مربد على الذي تلقى به متارع العز بألعاب المنى وحل كل مكرم صمد لي مآثر الآباء في فرع الأولى من الأولى جوهرهم إذا تزوج من جوهر من النبي المصطفى صلى عليه الله ما جل الدجى وما جرت في فلك شمس الدهى لونه sakal aqiqa na'am sai ta gurin da ake cewa aqiqa fala zina sai gurin da ake cewa zina fal mana Allah ya sace gurin da ake cewa masa muna idan wahiti zuwa gurin da ake cewa masa wahiti fal qurayatid duna sai qurayatid duna fal mabad al a'la sai mabad al a'la alladhi talqa bihi masarib al asl inda ake haduwa da makayan zakoki bi al hazal maha a cikin duban bauna mahalla kullu muqrimin gurin dukkan wanda yake mai sadauki kenan samat bihi ma'afurul aba da ɗaukaka iyaye ta ɗaukaka da shi fi farqil ula a cikin reshi na ɗaukaka midal ula da waharhum daga cikin wanda a cikin ɗaukakar su wato wa'annan da a cikin tsantsa asalin su idan aka zau idan za su nuna dangantaka min jawharin za su ɗau dangantaka ne daga asali min wannabiyul mustafa Mustapha zaɓaɓɓe abin zaɓe yake cikin su. Salla alaihi Allah salati a gare shi. Ma janna tuja. Musaddare iduhu. Wa ma da rafi falaki shamsu duha. Kai zaman to rana al'i ta gudana a cikin falaki. Na'am. Kyaunu. Girgije ne. A arabu junu janiban. Iskar kudu ta ara masa wato janiban sassa min ha da gare ta. Wa wasat saubahu ya duska ba. Ya zama hannun wato iska asuba ta wato bayar da katarinsa. Na aya maniyan. Falan man tasharar. Yayi wato ja da ya ja gefe bangaren yaman yayin da ya yaɗu. A habanuhu wa mutadda kasarahu gaɗa. Sassansa yayin da iya yaɗu wa mutadda ya miƙo kisrahu wato a masu neman gizagizan. ga ɗa sai rufe samaniya. Fajar da tuka sai rufe sassa dukkanin gefe min hada gare ka. An min kudiri lil muslimin hawa. Kai ka ce girgije ne da yake mai zuba a sassansa. Faɗa bakal ara ya kiyaye ƙasar. Kullum kowane gudu min hada gare ta. Ta kowane suna cewa algaisu ruwan sama. Ya haka fawa. Eh a nan ne ya sauka. Kowane ɓangare yana ganin kamar nan kaɗai ne ake ruwan. idza kabat buruquhu ka annamal jawa kai ka ce sararin sama na'am is halada buhu nabi'a ta canza fara sai koma ba a ruwa kullahu baki ɗayan sa amma a masu nan ke tukura idza kabat buruquhu idan walƙiyarsa ta bace annat laharihu sabah sai wato rihu sabah iska asaba sai ta bujuro biha da wannan girgizan tusibu min ha ma khawa eh tana kulla abin da ya kasance ya mutu wa in wa na turquduhu idan tsawarsa ta yi rauni hada bi hara'il dunub eh me koro girgije na kudu sai sake koro ta fa hadat kama hada sai ta sake korowa kamar yadda ya koro ta ka annabi a hawanihi wa barkihi barkan da kuma kirjinsa barkan sai ka ce wani babban kirji ne ta da'a baina sajami dare ko rakumi ta da'a da yake kira baina shajawi tsakanin damuwa da kuma wato gaggawa lam tara kalmudini sawaban ba ka taba ganin kamar girgijen nan ba a cikin wato sawama a wajen kiwo lam tara kalmudini kamar raƙuma ne masu kiwo ba ka taɓa ganin irin su ba wannan girgizar da suka yi kama da rakuma masu kiwo sawamun a cikin kiwo na buhalar wanda aka kyale su da hasibu ha mar'iyyatar wanda ya ganta sai dinga zata cewa wanda ake kora kiwo ce wa haya ita kura kuwa an bar ta sa ta yi ba wanda yake kula da ita da ƙurin ajarabi lamar tausaƙar eh kana faɗa ga waɗanda suke masu magana yayin da suka zamanto sun ɗaure su ko yayin da suka koro su da sauƙi da korewarsa su yi birinin da wani amince da ruwa wanda zai kosar da kowa haya da girgije fa'ausa al'adaba saiban ka annamal bai da ujubu saubi na'am jeji kai ka ce wace garin fashin ruwan baharu kogi ne da ma ya cika da ruwa ta yaro na gigiyar ruwan sama ta ɗaukaka sun masa ja sanar ta baki na'am fa'ausa al'adaba saboda haka sai iyalwatawa waɗanda suke wato al'ahadawa na'am masu neman ruwan waɗanda suke tausasawa jama'a saiban muhsiban da kwararar ruwa wanda yake musu mai isarwa waɗanda biƙal hutunana ya kuma cika buɗina na cikin kwararraka bilma'i da ruwa a ruwa mai ƙosarwa za ku je da wannan shine baiwa la لا زال la مخصوصا da به kuke قوم wani kibanta da wannan baiwar mutane ba su kasance ba suna kibanta da wannan baiwar hum lil arab gaisun su sun zama turuwa ne su kansu mutanen ga ƙasa وجد da kuma baiwa
لم إذا ما بحرتني جمرته ba na cikin wanda idan wani abu ya dame ni من يقول rashin lafiya wanda zan ce بلغ السيل الزباح wai lamari ya kai inda ya kai ba na cikin wanda suke fidda rai idan wani abu ya same ni وإن توجهت ضلوئي زفرة idan wani ruri ya tabbata a tsakanin kirjina تملأ ما بين الرجاء sai ya cika abin da yake tsakanin sa rai إلى الرجاء zuwa arraja zuwa abin da yake na wato sa rai
فهنها ضعفها مقدومة
na'am حتى يرى مقدوجا من الذي كان كذا na halatta نعم ya zamanto maka zumatan مم.
wata bishiya wadda take wato abin kawatawa حتى يرى مقدوعة sai an ganta abin مقدوعة kaskantarwa min Min hada hada.
gare ta allazi kana كذا wannan da ya ɗaukaka ولا أقول إن أردتني نكبة ba na cewa don wata musiba ta same ni أو القنوط irin faɗin wanda yake iya fitar da ransa إن أجد في بطن الصلاة ya ce ai wato in ƙadda filbaɗin sula mahaifa ta tsinke a ciki ba na cikin wanda suke faɗin haka duk wahala in ta zo juriya nake sai ni garin wannan ba komai bace sai na wuce ta قد مارست مني القلوب manyan lamura sun gogayya da ni معرفة eh gogayya يساير الحول da suke yin min tayin tsoro إذا الحول على lokacin da tsoro ya ɗau- ya kai matsayin ɗaukaka للتواء babu wannan babi ne Na'am.
yal tuwa'un نعم naɗewa ya tabbata gare ni إن مؤادية توا idan ya zamanto abokina ya naɗe abokin rigima ta in ya naɗe sai in naɗe ma'ana idan ya kwanta idan yana rigima da ni sai yana rigima da shi وللتواء إن موالية توا amma ni zabura ya tabbata gare ni idan wanda ya zamanto masoyina Na'am.
ya daidaita ni ma sai in daidaita لأني شري للعدو ترى an لا tarona guna ne ga ma- ga makiyana wani lokacin idan maki yana so ya ɗanɗana wani abu na sai ba daɗi saboda ina yi mutum mu'amala irin yadda yake mun والراه والأريو Mm.
لمن وج البغاء eh ni kuma liman wuddi ibtaga ga wanda yake na masoyiya ta wa ariyo wani lokacin tsantsani na zuma ne
لكن eh ni na kasance lagano Na'am.
mai taushi إذا لوينت in aka tausasa ni سهل معطفي eh mai taushi ne a cikin sabo ni inda nake أروي إذا خوشنت ina wato lankwasawa idan aka kausasa ni مرغوب الشذاع abin tsoron kaifinsa
يأتسم الحلم بجنبي haƙuri eh al'ilmu mai haƙuri yana fakewa a gefe wato gefen kafaɗa ka إذا رياه الطيش idan iska ta daga hankali ta taso tsarar bil uba ta taso da alkuba kura to waje na ake fitowa lamar ya kai inda ya kai la yattabi tsama'u ni kwaɗayi ba dina ba ya min daɗi wanda zai ɓata min tunani na ko mutunci na ba na jin daɗin irin wannan idan kama da tsama'u idan ya zama to mai kwaɗayi yana karkata hawi tsara ko kuma ya zama to yana yin magani wa qad alat bi utaban darajoji sun ɗaukaka da ni tajarubu na jarrabawa ashbayna bi minha ala subul nuha wanda sun kusan kai ni a bisa tafarki annuha na hankali
ilin mur'un ilin mur'un kifa li ifrat al idan adha ana tsoron mutum saboda wuce gona da cutarsa mutumin da ake tsoro saboda irin cutarsa ta wuce gona da iri lam yakusha minni nazqun ni ba a tsoron wani wato takura da gare ni wala adha ba a tsoron kuma wata cuta da gare ni min ghairi ma wahani in dai ba kawai rauni ba walakin numru'un sai dai ni mutum ne na'am asunu irdan ina kare mutunci lam yujannis uttaqa wanda kunya ko kwantsa ba ta lalata shi ba ta ɓata shi ba wa sawna irdil mar'i ka ku kare mutuncin mutum an yabzula ma danna bihi ya bayar da abin da ake ruwa da shi kuɗi ake ruwa da shi to mutum yi kyauta da kuɗi a lokacin da ake wato buƙatar wato za a taɓa shi wannan shi zai ba shi dama in kuɓuta daga dukkan abin da ake so a yi masa mimma hawahu daga abin da ya taro in baka ba da kuɗi ba ba za ka iya kwatar kanka ba wan tafa eh da kuma abin da yake in ta ba abin da yake ya zaro na'am saboda haka man yaba al bi malihi mm, wanda duk zai rowa da dukiyarsa na'am to ko za a iya taɓa mutuncinsa idan kuɗi ba zai kare ma mutuncinka ba to me amfaninsa shi yasa mutum zai iya kare mutuncinsa da abin da ake rowa da shi a lokacin da yake ganin ya tara abin da ya tara ko kuma ya zara abin da ya zare walhamdu khairuhu walhamdu khairu mattakatta udda fi alheri shine mafi alherin abin da junnatun garkuwa ta tarka a ce ka kare kanka cikin alheri wa anfasil adkhal min ba'd tuqa da kuma tsarkin waɗanda suke zaɓaɓɓu bayan tsoron Allah ka yi abin da za ka samu kyakkyawan yabo.
wa kullu qarnin najimin fi zamanin Iza gitanal mar'ul ladhi yabqa bihi min ba'dihi Na'am.
fa khairu muntaqa. Iza taqal mar'ul ladhi yabqa. Idan mutum zai zaɓi abin da yake wanzuwa da shi min ba'di bayan sa to abin da za ka so a bari to alhamdu rabu khairu muntaqa shine mafi alherin abin da za ka zaɓa in za a ambace ka a ambace ka da alheri. inda dani yake faɗa wal mar'u hadisin ba'dahu fa kun hadisan hasanan liman wa'a kowa da ka ganin tari ne bayan sa to kai kokari ya zama to in za a ce za a bada tarihin ka za a bada tarihin alheri wa kullu qannin wa kullu nadim qarnin najimin fi zamanin fasal fi zamanin wa sahibi fi khairin wa sharrin na fasalin da yake magana akan zamani da ma'abuta zamani a cikin alheri da sharri na'am wa kullu qarni dukkan sa'a najimi madaukaki fi zamanin a zamani huwa hawa shi da shafi'in biyu zamanin zamani shi ya kamata zamani fihi bada da ibayyana duk wanda za ka ya ɗauka a zamani sai ya bi zamani in ka ce a kai ba za ka bi zamani ba zama za ka yi kaza kaza to sai a zo a wuce ka amma duk wanda za ka ɗance ya ɗaukaka a zamani to ya bi zamanin da abin da ya zo haka zai samu ɗaukaka wallahu kan nafsi kan nasu mutane kamar tsiro ne فمنهم رائق akwai mai kyau قبض mani'imci نذير mai ni'ima عوده مغلظ intan sa amma in ka ɗanɗana ɗaci wani mutum za a ganki a fili kamar me amma ba wani daɗin zama da shi mutum ne mai ɗacin hali aminu makar ومنهم مقتهم العين akwai abin da ido take ki take barinsa yake duk da da nawo.
da kyau ba shi da kyan gani Na'am.
amma kana ɗanɗana ‘ya'yan itaciyar انصاف zai اكبر daɗi a cikin Fillaha.
wato haɗiya fillaha a cikin makogaro da haka wani kuma sai kaga kamar shi na wannan ma ai in ka je ma aiwa me zai ma amma kuma in Allah ya sa aka ɗanɗana sai kuma idan wato ana ganin a shi nan ne wajen zuwa
يقوم الشارق من ذيبانه eh a sharihu wanda yake wato saurayi yana daidaita saurayi daga karkacewarsa fayasu sai bisa man a'ada min ne karkace daga gare ومن هنا da kuma abin da yake ya tankware والشيخ إن قومته saboda haka shi in yaro ne za Na'am.
a iya daidaita shi ne To, amma tsoho Na'am.
in ka ce wai shi za ka gyara ka daidaita daga abin da yake ba daidai ba لم يكن ba zai miƙe ba ba zai daidaita ba التسقيف منه مرتبة a wato miƙar da shi din abin da yake ya tankware ba zai miƙe ba daga gare shi كذلك ba kafin a ce an tsufa ne نعم amma yaro yana tasowa to yanzu da abin da aka ce ya ɗauka amma tsoho ina kazalika rusul Kazalika kazalika shi ma rusul.
haka yake يصير عبده لكنا yana yana zamantowa mai sauƙi ne a lankwasa in yana ladanan ɗanyi shadidar mai tsananin ɗanyen taka غمبه إذا أتى shadidar zamani za a sa amma in ya bushe yana da tsananin wahalar tankwarawa sai dai balle tsohon kace dai na abin da yake sai dai mu
من ظلم in kaga tsoho yana kunna taba yana fitowa kace sai ya bari ƙarshen ta sai ya zama mutuwa da abin da ma shamar maru alai shi ba alai wanda mutum ya taso ya saba da shi da ƙuruciya ta kuma ba ya sa'a ba tufansa ba ta zai ga tsoho yana lalata shi ya san ya ɗauka karar ƙur'ani ba kamar ba zai iya ba ya sa ake so a saba yara da ayyukan alkhairi don tsufansa ya zama to na gari manzalaman من ظلم nasa الناس wanda yake cutar mutane تهاومهم ظلما za a dinga tsoron a cuce shi ba da baka taɓa shi ma ma yaye shi in ka taɓa shi ba zai kyale ka ba وأذ عنهم جانبه sai kuma bangaren sa matsayinsa i girma a wajen su وهكذا a dinga tsoron ma a taɓa shi mutumin da ba ba shi da hakuri sai a dinga tsoron ma a taɓa shi وهم لمن لا لهم جانبه amma wanda yake da saukin kai a wajen su أظلم من حياته sun fi cutar safiyawa da yadda ake cutar maciji أنباس wanda السقاء suke fitowa a wajen da turbaya take tana duk abin da zaka yi da tana za ta cije ka to haka mai hakuri yake a ta juya shi ta azabtar da shi da haka in ka nuna mutane kai mai saukin kai ne to sai a dinga bi ta kanka amma an ka nuna kai keke da keke ne sai a dinga sha- shayin ka wannan shawarar ta dan duredu kawai yanzu ba ɗauke tan ba sai ka zama shara wani lokacin in abu ya yi nisa sai kaga ana neman kuma mutum ya shiga cikin wani wahala ba a dinga neman zubar da mutuncinsa shi yasa tsakanin dai tsanantawar da kuma kaskantawar masakaici za a tsaya wannan su kullum نعم in fa hasahum in fa hasa anhum mutane baki ɗaya sun za ka wai cika su ka tona dan ka samu aboki jami'a mhm. na baki ɗayan garuruwa da kuma na birane Na'am.
abidul lizil mali bayan mai kuɗi ne inda karanti da acid da dala an gama mana da kowa ma su yaji fara kuwa in dai da kuɗi ko shi ne ƙarami a gidan sai a ce a bari sai alaji ya zo amma in ba kuɗi ko shi ne kan gaba a gidan za a saurari wani ma abu ma sai a ce ai an yi alaji ne ya wuce ya yi kaza ce to to shi yana da abin bayarwa ne
وإن لم يلم ya sa shi kuɗi yana kimanta darajar mutum kenan shi yasa ba daidai bane mutum ya ce ba zai nemi kuɗi ba ya ka nemi kuɗi wanda za ka kare mutuncinka da shi wai lan ya dama u من قبل ko da ba a tsarin zai bada kuɗi yanzu da mai kun mai kuɗi zai zo yana so ya tsaya da motarsa kafin ma ya abin da za a zo a buɗe yana fitowa za a gaishe shi ko da ba a tsarin zai bada bandala da zuwa ne wuce za ku gaisa da shi ba ku gaisa baya gaba wataƙila za a je a samu نعم ba haka mutane suke da mai kuɗi في جرأة eh a cikin koda ba a tsarin a yawan ruwansa za a samu kunkwada maku abin kurɓa نعم تسجيل سلا wadda za ta ƙosar da kishiwa ko ta warkar da kishiwa ko da ana jin ba za a samu wannan ba ina mutane su ai in dai mai kuɗi ne ai an gama yamshil faqiru wa kullu shay'in rindu amma an tara kare ba kowa ma haushin sa yake ji hatta kilabu hatta naka suna da haushin talaka kana so da kanka sun mokara za ka wuce daga in ba da kai sa ba kaje da hau hau hau izara azamun yakan asgat ilayhi wa harakat aznaba amma da mai kuɗi zai kare zai ga mai kuɗi sai sai sai sai ta dinga karkata wajen sa yana karkata jela ko za a ci arabi a bashi wai za a ra'ad fakiran yawan gajiyar amma ta hango talaka ta hoci gusu-gusu na bahad alaihi wa kashe ra'an ya baha tun daga nesa za ta dinga hauki hau hau kwama kwama ba ku iya ba kuɗi
in ba kuɗi ba magana eh da annahu min al-qulubi nuqratuhu dukan kuɗi ne kasan zuciya haka ake jin sa dawlatu ta da kuta jallal qudratuhu ta ce kima kuɗi ta kai inda ta kai na'am na haka a tara kuɗi kafin a samu abin su yi wa liman amlaka ada'un su makiya ne ga wanda yake talaka a waye zai so talaka ko neman aure ka je karka ce talaka ne kai idan ka hara kan wata ne kana kallo yanzu na a kasa ka eh sai ka fito musu ai ba ji za a yi da abin da aka ce za a yi to ai ba ta kare wuya
wa in jarakahum fi ma afada ko da kuwa talaka idan zai je ya aikin wahala ya zo ce da mutane ku zo mu raba abin da na samo tare ba ta son sa da kuɗi suke so shi wasa ne almalu wal banuna zinatu na ba kuɗi ai ba magana a sosai kuwa da abin da yake idan da kuɗi ka ji ma ana yi sanyi in ya sai ba an ce wai kola san makwai bane wa ka fato shi ta yi to a da ba kinnin wakilin wa kanun wa kasu da malin su babu wakilin na ima wa duka so ne ce duk kurin yaba ni kuma guda daya mata za ta rabbi kasu kiki ta fi zafin su biwa ilin ya fi bilan in dai na samu kuɗi to duk bakon ta in dai da kuɗi an gama komai sai ya zo amma an ba kuɗi ba magana na malam sam ajaltu ayyami na jarraba kwanuka na وما الإز كمن تأذر الذهب عليه إيه وما ال...
وما الإز كمن تأذر الذهب عليه ورتدا ورتدا باب wani wanda za a ce wato izu ko giru ce ba wanda yake giru na'am kaman ta'azza na'am azzaru alai na'am na'am babu wanda za a ce kamar wawa ne na'am sama da wanda zamani zaman ya ɗaukaka a kan sawarta da na'am ya kuma rufe shi
لا ينفع اللب لب.
لا لا ينفع اللب in kuma ɗauki izin ba mai girma kamar wanda zamani ya ƙarfafa shi نعم kuma ya masa mayafi نعم idan yau zamani yana yi da kai kai za a yi da kai la ya fa'ullu نعم duk لا hankalinka baya amfani
بلا جد in ba kuɗi duk hankalinka da za ka ba da shawara ga yadda za a yi a warware to ina kuɗi babu to a tsaya a naji ka gama shawara to me za a yi da shawara ba kuɗi a ba ɗaure ka sai da igiya wala ya ولا يغصك الجهل
Eh, إذا الجد على idan kuɗinka ya ɗaukaka jahilcinka ba zai sa ka koma baya ba in dai kana da kuɗin ko ba ka da ilimi أمم.
sai ka ga in an yi taro ya ce to wannan kujera aladuwa ne ce ba zan san jahili ne in koma ba akwai kuɗi
من لم يجده الجهل faslun fi fasalin da yake bayani a cikin wa'azi Na'am.
wa hifzin nafs da kiyaye rai نعم man Man lam lam yajid yajid daru Na'am.
duk zamani ba zai ma wa'azi ya ci ba لم ينفعه ما راح به الوائز abin da mai wa'azi yake masa wallahi ba zai amfane shi ba
يوما أو بلا a yau ko a gobe duk wa'azin da ake idan yau da gobe ta koya mutum hankali wata wa'azin yau da ake gobe da ake me zai koya mu? kullum ba azumin in yazo samun kuke ba gashi nan a zo a yi tafsiri a yi wa'azi me ake canja abin da ake canja saboda ne yau da gobe ita ce babban makaranta idan yau da gobe ba ta sa mutum ya hankali wata ba abin da zai sa mutum ya hankali na
من لم تفده إبرا أيامه wanda kwanin kansa ba sa ya ilimi ba isan izina ya fahimci rayuwa كالأعمى Kanin أولى به من الهدى ama, Kanil ama.
makanta shi ya fi kama da gare shi Na'am.
da ake shi da yini.
نعم Eh, Wanda yau da gobe su kama mai hankali ba, to ai gara ma ya zama makawa a huta. Ya fi makawan ma ya fi shi dama.
من قاس ما لم يره بما يرى Wanda duk ya kwatanta abin da ya zama to bai gani ba da abin da zai gani. Shi na san ayi kaza, to yanzu ba mamaki gobe kaza ne zai zo irin kaza, bari in yi kaza. To ya za a yi?
نعم نعم أراه ما يجن إليه مانع Eh, ina ganin cewa mana abin da ya nisa zuwa gare shi ya tanu ilai zai zo masa kusa mutuka zai dinga kwatanta al'amura yana bibiya to zai zo to abin da yake nesa ma zai zo masa kusa
man mallakan hirfar kiyada wanda ya mallaka wa kwadayi ragamarsa ya yadda akan wula akan kwadayi a wulakan tashi
lam yazal yaqra'u fi ma'in min zulli ba zai gushe ba yana kunkwada daga ruwa na kaskanci sudan wanda zai dinga sha kai tsaye ruwan wulakanci inda kwaɗayi da wulakanci in ba kwaɗayi da zaman yanci to da haka mutum in ya kwaɗayi sai zauna lafiya duk kuɗin mutum baka ce kana so me zai ma ka zauna kai kai shi ishi amma da zarar ka ce kana son ka shafi abin hannunsa da hannun ga kuma na ka ƙasa kenan
man arifin asma a biliyarci wanda yake bujiro kwaɗayi ko tsammani da zai bai ƙauna rannar ilayhil ainul iz eh idan girma za ta maka duba zuwa gare shi min haisu rana daga inda take duba duk wanda ya zama to kwaɗayinsa zai sa idan da fidda rai ina son sa amma shi zan iya kaza to irin wannan zai zama ba inda zai
man asafan nafsa ala makaruhiha wanda ya karkato da rai akan abin da ba ta so ita wuraren sa kan ya zai yi kaza ya zai fi nema ya zai yi karatu ya zai isa matsayi kaza ya dage wahala da kanci da daɗi ba daɗi da safe rana sanyi ruwa duk ya yi zai ji nema kanar gina tsarinahu haisun tawa duk inda ya zauna sai ya aje wanda duk ba zai kiwa ba zai fita nema zai tilasta ransa su tashi ta nema sai ya aje amma da zai kwanta zai ga kwanciya العين لم يكحل بنوم هادئ إلا بنوم قبله لم يهتدي ba wani wanda za ka ga ya tsufa ya kwanta lafiya ana sanne yana cin kaji sai fa inda da kuruciyarsa bai kwanta ya bacci ba al'ainu idanu lam yukhal bi nawmin hadin ba a yi musu kwalli da idda da kwalli na bacci mai daɗi illa bi nawmin qablahu sai a da a baya a kuruciya baccinsa lam yahdi bai bacci mai daɗi ba ya da lokacin kuruta ya tashi ne ma ya yadda in ya samu ne tattali ya yi ya yadda yi kaza ya yi to shine idan tsufa ya zo wancan aikin da ya sai kuma ya dawo masa sai kaga ana lallabe shi ana cewa sannu babu yana yawwa ga kazan nan yau ba ita nake so ba ga alfai da nan ba shi nake so ba an yi tsufa ne nagari kenan to da kuruci ake gina tsufa eh da kuruci ake gina tsufa a ka taso da kuruci ka iya rashin mutunci ka iya zagin kowa kowa bai isa ba sun faru ma in ba a isa abu duk tsananin damuna duk tsananin marka marka sai an same ka a bakin wata babban gate din ka zama mai gadi shine za ka ci abinci da nan in baka isa ba in baka yadda ba ko sai dai ka ɗauka nan ba in dai abu wuce ka tsaya ka kyautata ba da ilimi da harkar sana'a da mutunta mutane mutuƙa ba karɓe wannan da ƙuruciyarka ba to in tsufa zo sai ka yi bara ko kuma ana tsakiyar damuna kai kuma kana bakin gate ruwa yana dukan kai ga mai gadi baba mai gadi me ya kawo ka rubuta kuruciyar taka ka rubuta tsufin ka cikin kuruciyar ka ya sa wanda duk ya kallafa kansa abin da baya so to shi kuwa zai samu abin da yake so kuma nan gaba duk inda wadata ta fito wajen su za a je ana neman ra'a ta regun wani saboda a kuruciya ya tanade shi me tanade shi ba za a je Na'am, mallam ya ƙin inganci hayi kadarihi wanda bai tsaya matsayinsa ba, shi kullum so yake sai an ce ai kwaye shi wannan ko fulani, ai wannan kuma ne, ai wannan wale ne. Haka yake so kawai a dinga zuga shi.
To, da ƙasarar anhu ba su yi hakin kuɗa.
Taku, yalwar taku za ta kai ta a gare shi. Wani wurin an ce wala da zai. Ya je ya ce shi ɗin gidan ƙwanan. Taku ne masa. Ya je cin ya ce shi wani ne. ya je ya yana halin dangi da wane ne to duk wanda ba zai tsaya matsayinsa ba to wani gurin ba zai iya ba ka tsaya kai ba kowa ba ne Allah ya yi al'umma annabi ka gode wa Allah kenan ba gidan uban da ba za ka shiga ba amma ka yi ƙarya kai wane ne ka yi ƙarya kai wane ne ka yi ƙarya ɗan wane ne ka yi ƙarya kana da kaza ka yi ƙarya kaza dan da kaza din ake buƙatar sa ko wanda ta ƙure aka ganka a rana goban an ce ka zo gurin da ka faɗa wala ba ka iya zuwa ba mutum nawa ne suka fi mahaifarsu har abada saboda sun yi ƙarya da ta kure su
na man da yi alhazma jana'in nafsihi na damata wanda duk zai tozarta tsari a rayuwarsa ba zai tsara rayuwarsa ni yanzu ga matsayina zan tsara zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zuwa lokaci kaza ina sa in cimma kaza bai da tsari kawai da ya tashi yadda ka san dabba haka yake wanda yake zo karanta ni zo mu je zo mu je ka zo mu je duk inda za a yi ba shi da tsarin makaranta bai da tsarin sana'a bai da tsarin kansa me zai gyara kansa bai da tsarin a kawai yana kara zaune kara zuba bai da tsari duk wanda yake wannan janali nan sai sai ya dakawa ransa na dama kan na dama kai ka san da abin da yake gaban ka to me ya kamata kai ka tsara ya za ka yi kaza a sai abin ya zo kaman wallahi wanda ce ta yi tutu yau ta ɗauki cikin yau ta yi wata tara kwana tara ne baka tsara wa kanka komai ba zai ga zaka ce mishi ta yi me za a yi mata ta ji Allah ya ba ta lafiya sai me amma an ka tsara kanka ka biyo matakan kuma Allah ya kawo dan cikon da zaka cika kace an yi kaza kaza kaza ne kaza to kaga ai kai kokarin amma kawai sai dai ka wanke hannun ka zo ka ce wallahi tallahi ai bikin nan ne zuwa za a za a yi a daga sai da ka shirya ba kai da za ka yi amma kai kokarin ka ka ce gashi ka yi sai wani sha alhamdulillah bari a ƙara da kaza shi ne magana na haka duk wanda bai tsaya ya tozarta tsarin rayuwa sai ya tsaya da shi da dama kana da damar da za ka yi kai kai lokacin ya wuce to ya za ka yi wanda suka yi sai kaga suna yi yanzu ba ruwan sama ake ba ana yin ruwa mutum zai yi noma a shuka nan da aka zo girbe kai ba kai ba za ka je kai girba ne ka toza ka me ga maka ka so kanka ka lallabe a cikin ɗaki kana kwanciya kana daddanna waya aka ga danna waya wallahi
alzabu min sabti zakka wanda yake mafi cutuwa daga mari ko kuma kunan wuta abinda za ka dana sanar da ya fi kunan wuta
man na bil ujubi wara a halaƙi wanda ɗabi'arsa sai ka haɗa shi da girman kai ainihin ne kaza ko ina ainihin ne kaza ko ana magana ma shi ya fi ƙarfin garba shi kullum a girman kai yake ka ni ɗan ƙurar maƙafi ila tilkal ƙura duk wanda ya ɗora kansa shi wani kuma sai a rataya mutane kinsa duk wanda yake mai girman kai ne mutane girman kai su kuma ba sa son sa haka a shi so kake mutane so ka me ya kamata ka yi tawaru suna dora ka kana janyewa in ka gansu kana daraja su girma da girma su sun ganin girman ka amma kai kana kaga hanci to ba wanda zai so mulki ne da kai dan siyasa ne kai kuɗi ne da kai malami ne kai mutuƙar za ka kawo girman kai a cikin rayuwarka da ɗabi'arka sai ka zama ba wanda yake kaunarka kai kaɗai ne malami ba sai ta wurin wani ba kai kaɗai ne wani rabar ba sai ta wurin wani ba kai sai ta ƙare ma an kafto in banda hura hanci kamar sa yana fushi ba abin da za ka iya na
man tsala fauka muntaha fasatihi wanda ya ƙetare matsayin wato ikonsa
ajazahu nailul duna bal samun abin da yake kusa zai masa wuya balle na nesa wanda duk ya tsaya ya zamanto ya tsawaita matsayinsa na nesa a cikin ikonsa shi kenan na kusan ma ba zai samu balle na nesa yanzu ne a gaban ka burin wannan kake a kai ba wannan na gaban naka wani na cin gaban ma kake hannu wannan ma ba aka samu balle wancan kullum ka fara kokari karamin buri in Allah ya cika ma sai ya zama babban amma kai ka rena wannan ha yaushe za mu wannan ai sai dai kaza to sai ka zauna ba kai wannan din ba wancan din ba ba kai ba ba wan ba kai shawara dan kama
min abi yawman aba madzulan mada eh zai zo ma wata rana abun wato kankarewa baya
والناس ألف
والناس mutane alfun nau'i sun fi dubu minhum منهم idan كواهب sun taru su dubu ba su kai mutum ɗaya ba وواهب guda كالعداء ɗaya kuma in ya tsaya sai ya aiki mutum dubu yaushe إن أمر an عن lamari ya zo ba a gane mutum sai lamari ya zo wani shi kaɗai sai ya aiki mutum dubu amma wasu dubu idan suka haɗu ba za su yi aikin wannan mutum ɗaya ba don haka sai ka zaɓa ka rina shin za ka shiga cikin kiyama ku haɗu ku dubu ba za ku yi aikin mutum ɗaya ba ko ko za ka zage kai kaɗai ka zama mutum dubu in an zo na kai ne in an zo na kai ne an zo inda babu a zo ba kai ne to shine wannan alfun minhum na'am kawajidi dubu in suka haɗu wasu ba su da amfani tare su tsaya ne ba tara su dubu ba su kai mutum ɗaya ba wa wahidun shi ko guda ɗaya tsayayye na'am ka alfin kamar mutum dubu ne in auren ala wai za su karar ilahu unasa duk da iyin fa inda wasu a dawo aka samu ɗaya mai arziki jajirtacce kowa sai zama mai arziki na'am amma inda aka haɗu taron yuyu kaga me za a yi kina ana neman kowa ya zagi zai su zaman to shi zai zaman to ɗayan da ake tunani sai mu tashi wanda su ka alfi Allah ya saka da alkhairi.